أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتمنا لتعف بقية المستفيد شرح منية المريد na sayyidi muhammadu al'arabi a sa'ihi radiyallahu ta'ala anu muna cikin almatsalabun rabi'u shafi na arba'in a shafi na hamsin da biyu da mala yake mana bayanin a zaɓin ɗan'uwa na Allah a kan ɗan'uwansa wato mutum ya fifita ɗan'uwansa da buƙatun ɗan'uwansa a kan buƙatun kansa wannan ha yana daga irin waɗannan laduba aidan kuma ai min al-akhlaqil muntajjatu litawaddudi wata'alufi yana daga ɗabi'o'i wanda suke haifar da soyayyar juna wata'alufi da ƙaunar juna shine madaratul ikwani kewaya wa 'yan uwa ina fata an gane kai ban zo nan ba ko? shiɗin ne ko? kai akwai karatu da muka lage a baya saboda jai ya ɗan yawa ba mu ƙarasa ba to karanta mana nan والجود يتطرق إليه الرياء يوا للي بمقالة سوا يوا تو أباين كان سما كنا قال شن كراتين جيا والجود شيء إتا إتا كوتا kasan yana kokarin bambanta maka ma'anar aljudu da asakhau a hausa duka ana iya ce musu kyauta ko baiwa aljawadu da alsakiyu ana nufin mai yin kyauta ko mai yin baiwa to waljudu shi abin da ce masa aljudu kyauta ya taɗarraku ilahi riya'u riya tana iya hauro masa mutum zai iya ba da abu don wani abu daban ba don Allah ba ko don a yabe shi a ce shi mai kyauta ne ka gane ko ko a gaisuwa ne gami da roƙon iri akwai abin da yake nema a wajen ka shi yasa ya baka wannan abu duka aljudu ana iya samun wannan a ciki ana iya ana iya yin ta dan Allah kadai kuma ana iya samun riya a cikin ta lima fi domin abin da yake cikin wannan kalma ta aljudu min at-tadallu'i zuwa ga tsinkayowa ilal iwadu zuwa ga musanye ka ba da wani abu ne domin wani abu da kake nema a wajensa ya musanya maka shine al'iwa ko kana neman yasa za ka aura shi ne kake masa kyauta ko kana neman wani abu a hannunsa kake masa kyauta ko kana so ya kai ka wajen wani shi yasa kake kamun kaba da shi kake masa kyauta duka wannan al'iwadu ne ka bayar domin a musanya maka da wani abu da kake da bukata bi muqabalati ko wato wannan musanyan ya kasance yana fuskantar mawullu abinda aka jibinta wa su wanda aka ba su kyauta ko dai bi sana'i a yi yabo gari a shi a ce kai wani mutumin kirki ne yana taimaka mu ko kuma ce kai wani ai yana da halin girma yana da karamci kaga wannan duka bukata ce ta rai wanda kuma riya tana iya shiga in dan wannan kake ba da kyautar wasakha'u amma ita kalma as-sakha'u baiwa ko kyauta bi ma'ana as-sakha la yatadarraku ilayhi riya'u riya ba ta haurowa zuwa gare shi ba ta kwankwasa kofar ta ma ballantana har ta bude ta samu shiga li'annahu domin shi lafazin as-sakha'u yatba'u min an-nufus az-zakiyya yana bibiya ne daga rai wacce take arzakiya tsarkakekkiya sai zuciya ta tsarkaka daga barin riya da ujubu ka gane ai da hubbun riyasa to sannan mutum yake zama a sakiyu wal himamul murtafi'a tana bibiyar masu himma madaukakiya anil a'wadi gabalul musanye musanye kaifa ma kana koya ta kasance kawai zuciyar ta baka ne ko don ƙaunar da take maka don Allah ko kuma don tausaya maka da ta yi ka gane ai ba wata bukata ta san rai da take nema a musanya mata game da wannan abin da ta ba da kyautarsa to wannan ita ce asakau fa kullu man kana da garizatu aska duk mutumin da ɗabi'arsa ta kasance mafi rangwame da yin baiwa to ta kunu martabatu fi sama fi safai a'ala martabar darajarsa cikin tsarkakar zuciya tana kasancewa a'ala ita ce mafi ɗaukaka ga wanda ga wanda bai ɗabi'arsa bata kasance mafi baiwa ba qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul hashr yace wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda aka kiyaye shi ƙaunar zuciyarsa ya zama duk abin da ya samu zai iya bayarwa ko da shi yana da bukata zai iya ba wa ɗan uwansa mabukaci ba don neman kuma wani musanyi a wajensa ba to ko ulai ka waɗannan humul muflihun sune masu samun babban rabo fa hakama subhanahu fi hadhihi al-ayati bil falahi lis sakhi Allahu Allah subhanahu tsarkakakken sarki fahakama ya yanke hukunci fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya bil falahi da samun babban rabo lisakhi ga mutum mai yin kyauta wal falahi kuma ya yanke ya yi hukunci wal falahu kalmar samun babban rabo a lahira ko ajma'a ismu wato ismu lisa'adati darain ya tattaro suna bi sa'adati dareni ga arzikin nan na gidan duniya da gidan lahira aka ce wane ya rabota to tun daga duniya yake samun amfani wannan rabotan har zuwa kuma lahira me ya ja wannan shine asakau ya danne bukatar zuciyarsa ya ba wanda ya fi shi bukata ko kuma ya ba mabukaci dan uwansa shi ya haƙura to wannan Allah ya yanke masa hukunci zai samu babban rago duniya da lahira wa hazal adabu wannan ladabi na zaɓin ɗan uwa akan bukatunka ko fifita ɗan uwanka akan kanka cikin bukatu na duniya wallazi qablahu da ladubban da ta gabaci wannan musarrahun bihi ai an bayyana shi cikin risalatul ula wa sadisa cikin wasiƙa ta farko da kuma cikin wasiƙa ta shida aizan mira sa'ili sheki daga wasiƙun shehu tijjani radiyallahu anhu wanda ya rubuta su a cikin littafin da na jawahirul ma'ani ba ya rubuta ba wanda sai dai aliyu al-harazim ya tattalo su ya rubuta su a cikin jawahirul ma'ani shi ba ruwansa littafin da na jawahirul ma'ani sai dai aliyu al-harazim duk wata magana ta shehu tijjani da ya same ta zai rubuta ta a cikin littafin ko a bakin shehu tijjani ya ji gaba da gaba ko baki da baki ko abun amintaccen sahabban shehu tijjani ya ji zai rubuta to wannan wasu wasiƙu ne da shehu tijjani ya aika wasu daga cikin kalifofinsa na garuruwa a duniya da ya same su yana rubuta jawahirul ma'ani su ma ya shigar da su shin akwai babin da ya ware na arrasa'i wasiƙun da shehu tijjani ya aika wa ɗaiɗaikun kalifofinsa ko muridansa ko mukaddamansa to idan kana so ka samu waɗannan laduba na al'isaru ka gane ai da kuma ɗadoyin da suka gabata shine zamantakewa ta Allah da kyautatawa ɗan uwa da Allah ya haɗa zamanku da shi zamantakewa ta Allah to idan kana son wannan yace faraji izalika ka koma wannan wasiqu guda biyu ar-risalatul ula da ar-risalatul sadisa fi kitabi jawahirul ma'ani cikin littafin sayyid aliyu al-harazimi na jawahirul ma'ani to wa ala zalika akan wannan fa yajibu tanabbuhu lahu a fadaka lahu ga wannan littafi na jawahirul ma'ani fayajibu yana wajaba akan dukkan muridin tijaniya wal amalu bi da yin aiki da waɗannan laduba da shehu tijjani ya rubuta su a cikin ar-risalatul ula was sadisa mutum wajibi ne yayi aiki da shi da kadarin istidashi da gwargwadon samun iko wallahu musta'anu Allah shine abin neman taimako to sai mu shiga inda muka fara wa minha aidan ay min al-akhlaq al-muntajjatu lit-tawaddud wa ta'alu yana daga ɗabi'o'i da suke haifar da soyayya da ƙaunar juna shine madarul ikiwani kewaya wa ƴan uwa ziyartar juna kenan wa ihtimalul aza da kuma jurewa cutarwa minhum daga ƴan uwanka na Allah tunda su su ma ƴan adam ne ba mala'iku bane ba annabawa bane dole wata nan za su ma kuskure dole wataran za su ma ganganci saboda ɗabi'a ta ɗan adam dole wataran za su ma laifi to abin da ake so ka jure ka jure wa cutarwar ɗan uwanka na Allah wanda ya wanda Allah ya haɗa ka zama da shi ko dai wajen karatu ko wajen zikiri ko wajen sallah ko wajen wa'azi ko wajen kasuwanci ko mu'amala ta kulɗa ta haɗa ku a matsayin na musulmi ɗan uwanka to ana neman ladubba gare ka ka jure wa cutarwansa wa qad balaga min mudarati rasulullahi sallama domin labari ya iso irin kewaya wa juna da manzon Allah sallallahu sallama yake yi annahu kana manzon Allah ya kasance la ya zummu da'amin baya zargin abinci daga cikin ɗabi'oyin manzon Allah in aka kawo masa abinci ko ya je gidanka ka kamar abinci idan ya taba to ɗayan biyu in zai iya ci zai ci in ba zai iya ci ba zai bari amma ba ce kai abincin nan ya ji ya yi yawa kai abincin nan ba gishiri kai gishiri ya yi yawa kai ba suga kai ya yi tsami kai ba daɗi bai taɓa yin wannan bai taɓa zargin abinci ba in zai iya ci da zai ci in ba zai iya ci ba kuma zai bari amma da bakinsa dai ya kushe abinci manzo Allah bai taba yi wala yanharu khadima kuma baya tsawatawa hadimi duk kuskuren da zai masa yana da bayi yana da hadimansa irin su anan tsammali duk abin da kai na kuskure ba zai taba maka tsawa ba sallallahu alaihi wasallama ba shi ya gaya mana a cikin alkurani wa amma sa'ila falatan har ko mai bara ma an ce karka tsawata masa ballantana wanda dama taimaka ba kake yana ma hidima iyaye ma an ce walatan harhuma wa kullahuma qawlan karima ko mai ahlari ma ya gaya maka wanki harul musulmi haramun ne ka tsawata wa musulmi haka kawai to ba za Allah baya tsawata wa hadimi kamar da Anas dan Malik radiyallahu anhu ya ce kadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 10 sinina yace na hidimta wa manzo Allah shekara goma amma bai taba cewa game da wani abu da bai bai bai taba ce min dan me baka yi kaza ba ko kuma in ne wani abu bai taba cewa dan me kai kaza ba yace ko so daya shi hadimi ne na manzo Allah yana ma'aikace aikace kanana na gida da kuma aike in ya kama kuma yace daga cikin irin ɗabiyoyin manzo Allah da na gani game da hidimta masa da nake yi idan ya aike ni alal misali ko ɗiban ruwa a rijiya ko na je na siyo wani abu to ka in na dawo kuma sai na karar ya wanke min kayana ya shanya to a irin wannan waye hadimin wani wanda zai ɗiban ruwa ne hadimi ko wanda aka ko wanda ya yi wanki ya yi shanya ana tsammani yake waɗan wannan saboda iya zamantakewa ta manzan Allah hadiminsa ba amma in yi ake shi kafin ya dawo sai ya tarar ya wanke mar kayan ko ya tarar inda daddare ne ya share masa gurin kwanciya ya shimfiɗa masa ya kyara masa shimfiɗi to haka ake so ɗan uwa koyaushe ya dinga yi wa ɗan uwansa na Allah wa an sai na anas a shiga zancen ma gaggawa ne an wasu daga sai na anas radiyallahu anhu ya ce kadamtu rasulullah sallama na hizun tawo manzala sallama annan bai ka ashara sininan ba fama ƙara li uffin ƙasu bai taɓa ce min danne ba ko so ɗaya ba iyaye ma an ce wala ta ƙulla ma uffin ko wala ta namu ma wa ƙulla ma ƙaunar kariman hausa ma sun fata ko uffan ban ce ba Eh, wai shi ne kalma mafi ƙanƙantar zargi ka ce danne iyaye aka ce wala ta ƙulla ma uffan duk abin da suka yi maka kar ka ce ba ba danne aka yi kaza ko iya dan me kika yi kaza a'a sun fi karfin wannan a wajenka to shi hadimi ne na manzan Allah a wannan ruwa ya ce manzan Allah bai taɓa ce mun uffan ba dan me akan wani abu da nayi ya ce dan me kai kaza ko akan wani abun da ban yi masa ba da na saba yi ko ya ce dan me ba kai kaza al hadisi hadisin yana da tsawo wa qad qalu haqiqa arifai sun ce la shai a yusa zalludu ala kuwata akalil mari ba wani abu da ake kafa dalili da shi a bisa ƙarfin hankalin mutum wa wufuru ilmi da cikar iliminsa wa hilmi da cikar haƙulinsa ka husnul mudarati kamar kyakkyawar zamantakewa mutumin da kuke zaune tare da shi yau da gobe a samu tsawon rayuwarku baka taɓa yin faɗa da shi ba baka taɓa yi masa fushi ba baka taba kaulace masa ba har ta Allah ta raba ku to ba wani abu da arifai masana Allah suke kafa dalili da shi amsa lalle wannan wani mai cikakken hankali ne lalle wani mai cikakken ilimi ne lalle wani mai hakuri ne amma lokacin da aka ga kana sabawa da abokanan zamanka kana musu fushi ko kana kaulace musu kwana da kwanaki sai ka huce ka dawo a wannan sai wani yana da langwamen hankali a wani jahili ne iliminsa ba yawa kaiwa na ba yi da haƙuri da wannan suke auna wasu arifai wa ƙalu kuma suna cewa da kulli sha'in jauharu kowanne abu yana da daimon ɗinsa jauhari wato abin da yake mafi tsada a cikinsa wa jauharul insani jauhari ko daimon ɗin ɗan adam al'aƙalu shine hankali ka gane yayi abu na farko mafi tsada da za a fara auna ɗan adam da shi shine hankalinsa to sannan kuma wa jauharul aqali jauhari ko daimon din hankali asabru shine hakuri bayan kana da hankali a same ka mai hakuri to hankalinka ya samu kwalliya na daimon wani haza kila a dalilin wannan ma suka ce a biti malin aza a dalilin jurewa cutarwan abokanan zama ya zaharu jauharun nafsu daimon din rai ko zuciya take bayyana ana ke gane kai wani mai jauharin zuciya ne wa bayanin zalika bayanin wannan annan nafsa ita rai ko zuciya ta dan adam la ta zalu tashma izu ko ba ta gushewa tana gudu tana kyama mimma yu akisu murada ga wanda yake yin akasin abin da take nufi ɗabi'a ce ta zuciya koyaushe tana gudun mutumin da yake aikata abin da ba ta su wa yasta fizzo hal gairu kuma fushi yana hauro mata duk lokacin da aka yi akasin abin da take muradinta ne wal gadabu da fushi ne wa bil mudarati amma da albarkatin kyakkyawan zama wal itimalu da jurewa cutarwa ko da abin da ma daɗi ba ka danne zuciyarka kar kar ka futa bakar magana kar ma a gani a fuskarka to a dalilin wannan ne kada ko hamiyata bawa yake yankewan wannan kyama na zuciya din wa raddi ɗanshiya da kuma dawowan ɗimaucewarta wa kazumi gaiziya da kuma haɗewan fushinta wa ya kafi fi zalika ko wa ya kafi fi hasi ala hazal adam yana isarwa cikin kwaɗaitarwa ga wannan ladabi والترغيب da kwadaitarwa da fi a cikin sa qaulullahi azza wa jalla fadan Allah madaukakin sarki ko shi kadai aka samu ya ishe ka kwadaitarwa ga wannan ladabi na jurewan cutarwa da kuma kyakkyawan zama da yan uwa Allah yace me wasari'u ila magfiratin min rabbikum mu fata mu kira da sari'u ila magfiratin ku yi gaggawa zuwa ga neman yafiya min rabbikum daga ubangijinku al'aya to me gaban ayar yake mahallu shadi yana gaba a ciki akwai wal kazimin al gaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin ko Allah yana yabon waɗanda suke haɗiye fushi suke shanye fushi ba sa furta shi ba sa zartar da shi wal afina anin nas kuma masu yin afuwa ga mutane in sun musu kuskure ko in sun yi musu ba daidai ba sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa su ne masu zama da ‘yan uwansu cikin salama ba tare da tashin hankali ba. Wasil hadisi ya zo cikin hadisi, manzo Allah ce man ka zama gaizan duk mutumin da ya haɗiye fushi, an fusata shi, an ɓata masa, an masa laifi, an masa ba daidai ba, amma ya haɗiye wannan fushin. wa huwa yastati'u an yanfuzahu alhali kuma yana da ikon da zai zartar da wannan fushin bi ma'ana zai iya rama abin da aka yi masa in bakar magana ce ko zai iya rama abin da aka masa in duka ne ko zai iya kai ƙara a kwata masa haƙƙinsa in kuɗinsa aka ci yana da dama da zai rama abin da aka masa amma sai ya haɗiye fushin ya nuna kamar ba a yi ba to da ahullahu yawmal qiyamati Allah zai kira shi a ranar tashin alkiyama ala ru'usul khalaiqi a gaban dukkan halittu hatta yukayyiru har sai Allah ya bashi zabi fi ayyin huri sha a cikin kowace daga cikin matan aljanna yake so wa hurul inun ka amsalin lulu'il makanun irin wannan hurin din wato hurul in za a bashi zabi ga mata na na aljanna ka je ka zabi duk wacce kake so wannan a haɗiye fushi ɗaya da ya yi in aka sake masa nan gaba ya ƙara haɗiyewa yana da ikon zartarwa shi ma za a ƙara ba shi zaɓi a kan wannan fushin ya zai ya zaɓi duk matar da yake so a cikin gidan aljanna to ya idan mutum ya zama mai haƙuri ne tsawon rayuwarsa kaga mata ya sanar hudu ilin ba sa lissafuwa to alhamdulillah sai mu kwana ƙarshen wannan hadisi to alhamdulillah eh